أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا, وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا ثلاثة ne ashirin da biyar ga watan Rajab ɗaya daga cikin watannin Allah masu alhurma wanda ya daidai da shekara dubu da shekara ɗari hudu da arba'in da biyar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina muna fatan ubangiji ta ala ya datar da mu ga shi dai cikin kaddarawar allah allah ya ba mu ikon ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda aka saba yi a wannan markazi mai albarka kuma muna cikin sutul bakara inda satin da ya gabata mun kwararo aya ta ɗari biyu da tamanin ko? kwar tamanin ba daya? da tamanin daidai yau insha Allah za mu tashi aya ta ɗari biyu da tamanin daidai Allah ta'ala ya samu dace yanwa idan muka lura da waɗannan ayoyi na baya sun tsoratar da mu sun ja hankalinmu kwarai akan nisantar riba saboda riba bala'i ce ba wani mutumin da yake da rabo a wajen Allah wanda zai yi ma'amala da riba a rayuwarsa duniya illa sai ya kaskanta tun anan duniya don Allah ya mushi wa'azi ya gane halin da yake kai ya tuba wallahi ko yau mun bi kofar gidan wani baban Allah wanda na san shi yana daga cikin manyan masu kudi a shekaru kusan 30 ko 40 da suka wuce nake tambaya ina labarin wannan aka ce ina ai yanzu yana can wani dan gida ba kamar wannan gidan nashi ba kuma ba lafiya na ce wannan gidan fa aka ce tuni ai ya sayar da shi saboda ya jima da samun kare tattalin arziki saboda shi dama arzikin shi mutum ne mai ta'amali da riba na ce an gama na ce Allah ya so shi da rahama ma da yake raye in Allah ya sa abin ya tsaya a tattalin arzikin da ya kare ya gane ya tuba to shi kenan Allah ya mai gidar dogo saboda Allah ba zai iya kyale mumini akan rayuwar shi yana cin riba ba kuma ya kyale shi a cikin wadata sai dai wanda Allah yake mai talala a ya san talala ko irin abin da ake ragwalayya a ka daure shi ana ta kama shi abin da yake so yana ci amma wata rana ce kawai ake jira ta zo da ta zo ba zai sha ba to wallahi inda kake kana ta'amali da riba an kyale ka ka zauna lafiya to kai kuka da kanka wallahi da haka mu ne san riba Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mu kwarai akan riba sannan saboda ribar nan galibi ana aiki da ita ne a bangaren bashi shi wanda ya zo wata bashin nan wai matsatse ne ko bai cikin matsuwa a al'ada duk wanda ya ci bashi a yana matsa ko? ta kuma ya zama shi ne halar za a kara wani abu a kan abin da zai biya a yanki kalli abin akwai zalunci a ciki shi kuma allah bai san zalunci shi yasa ya hana riba da allah ya gama bayani akan riba sai ya shigo mana da bayani akan abin da ya shahi bashi a sauƙaƙawa wanda ba shi da hasse ya samu har maka kisar wani sahabi a shi sahabban masu na cin bashi ko ya ci bashin wani ɗan uwan shi abokata da duk inda ya ga za su gamu sai ya shafana ya rasa bayan zai taru da shi wata ran sai sallama kofar gidan sai ga yaro ya hudu ce baban ya ne ce yana nan yana cin gurasa a gida ya kira shi cewa da to yau asirinka ya tona an ba labari kana ciki hoto ya wuto ce ya aka yi kai kullum muna shafara da kai ce wallahi abin da ya yi tauri na buga na buga yadda zan yi in samu in biya ka na rasa daga in na gama da kai kumiyar ka nake ji ba shi bala'i ne ba ya sa ana binka bashi in ka san ma in ka je sallar juma'a mai bashi zai kama ka ya kai yare ka baka aka ce yi zaman ka a gida a gabanin juma'a bala'i ne ga musulmi amma an ana binka bashi kana jin tsoron matsala tsakaninka da mai binka kalkuje ko haɗa sahun gaba ko a na biyu to yi zama ka a gida aka ce wallahi saboda bashi bala'i ne kumya da rana bakin ciki da daddare da katina inda kana da imani zaka daga bakin ciki amma akwai wanda ko aka in ana bashi bashi ba ruwan shi bashin nan duk mutumin da ya je fagen yaki a kashe shi yayi sha'ada dan aljanna ne ko ba dan aljanna bane manzo Allah ce dan aljanna ne amma wani sahabi ya ce ya rasulullah idan na je yakin nan a kashe ni dan dauko kalmar Allah ina ne makomata na shiga aljanna annabi ya ce mishi na'am ka shiga aljanna ya sake tambaya anan ku sai annabi ya ce eh sai in ba abin ka bashi in gwara abin ka bashi dan kai shahada fa akwai sauran na aka ba ba lalle bane ka shiga aljanna shi yasa dan annabi ya tsoratar da mutane bashi sallallahu alaihi wasallam idan ma mutun ya rasu sai ya tambaya in an zo yi mishi sallah wannan ba Allah akwai mai mishi bashi a ce eh ana mishi bashi akwai wanda zai biya in an yi shiru sai annabi ce to sallu li akikum ku yi wa dan wanku sallah ni ba zan mishi ba eh ja da baya dan Allah manzo Allah ya kima sallah ai ka san akwai hadari ko duk dan a tsoratar da mu bashi ne amma yau wani kawai da bashi yake rayuwa hankalin shi kwance yana zaman shi lahiya zai ci bashi a banki yana zaman shi laban lahiya babu gaira babu saba zai iya rayuwa a yadda yake kuma ya je ya ci bashi to wallahi mun san ci bashi sai in ya zama dole shi yasa idan kuma an ci bashin kai da ka bada bashin to yana daga cikin abin da zaka dauki mataki ka dauki matakin yahiya ko rangontawa kamar da muka ji aya a darasin mu na baya mudan mutum yana cikin halin kunci kana bin shi bashi fa nadaratu ila maisura ka saurare shi har Allah ya hore mai karkace dole sai ka tursasa shi ka kai shi kwambukasun ta feji daban ta jandarmeri daban ka hana mishi zama lahiya kun bar shi da Allah ya hana wannan umarni da Allah ce fanazaratu ila mai sura ka jira har ga Allah ya wadata shi sai Allah ma ce wa anta saddaqu khairun lakum da ma zaka yahe ka bar mai bashin sadaka ya ba zama alheri abuka tada da ya je kofar gidan mutumin nan ai da yace abin tayi tauri ta to je kana yahe maka kaga sai ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali kuma wannan yahewar daga bashi ibada ce kanka yi tsammanin in ka haka kaban zai ce ya ci banza kai ne ka ci banza hadisi ya inganta annabi ya ce man nafasa an garimihi duk mutumin da ya hewa wanda yake mishi bashi aw maha anhu ko kuma ya dauke mishi wani bangare kana bin shi miliyan kace kai yanzu in ka samu biya 500 ma ya isa jikar Allah ya hore ma sai manzo Allah ya ce kana fi zilla arshi yawmal qiyama ranar tashin alkiyama dalili da wannan kai Allah zai saka inuwa al arshi ranar da babu wata inuwa sai to in ya baka ma me zaka yi da shi kila ma ya baka kudin ka je ka aje a banki ka mutu ko ci baka yi ba ina da ka yahe mishi Allah ya kai ka ya ajiye ka kalkashin inuwa da arshi ranar da babu wace inuwa sai wannan inuwa shi sa Allah dai ka maganar riba sai ya ka maganar bashi sai ya ka maganar sauƙaƙawa wanda ba shi da hali har ya samu ko kuma a yahe mishi gaba ɗaya dalili da wannan abu ne mai wahala mutum ya samu cin riba ya bari ko mutum yana da kuɗin shi yana bi bashi ya yahe sai Allah madaukakin sarki ya tunatar da mu wannan ayar da zamu karanta wanda malaman tafsiri sun yi tafaki aya ta ƙarshe a sabka daga cikin ayoyin Qur'ani ita ce wannan aya bayan wannan ayar ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da a duniya ba wasu malamai suka ce kwana tara wasu suka ce wuni biyu ne ma kamar yadda sura ta sabka sura ta ƙarshe ita ce suratul mi suratul nasr lokacin da sura ta sabka sai aga ɗaya daga cikin dattijawan sahabbai usman bin affan ya fashe da kuka kace tsohon nan ko me yake sa shi kuka shi kuma ya gano ne cewa to tunda Allah ya saukarwa manzon Allah da wannan bayanin hutu ajalin manzon Allah ya zo kusa shi kashi manzon Allah sai ya fara wa ƴarsa gaisuwa ba saukar da suratul nasr a matsayin sura aya ta karshe da ta sauka cikin alkur'ani ita ce wannan aya bayan saukarta annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan kwanakai kalilan ne yayi ya bar duniya لو كان هذه الدنيا تدوم لواحد لكان محمد صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا da a ce duniya za ta kyale wani mutum kwara ɗaya rayu saboda shi mutumin kirki ne da mun tarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dandaran daga har yanzu ko ba haka ba amma duk da haka shekarar shi 63 katal yace gagarin ku nan kai kuma kike zamanin zaka jima don ka jima kai mi me ba a cikin wannan duniya yanzu banda damuwa da tashin hankali da bakin ciki da rishin nutsuwa tun da ka riga ka zo alhamdulillah kuma Allah ya baka jari shine islam yi kokari ka rayu akan musulunci ka mutu karkashin islam wannan kawai shine ribar duniya amma ba haka ba ai duniya wahala ce wallahi wahala ce Allah ta'ala ya sa mu cika da imani to sai Allah ya ce wattaqu yawma wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ubangiji ta'ala ce wattaqu yawman ya ku masu cin riba ku ji tsoron wani wuni turja'una fihi ila Allah wanda za a dawo da ku za a zo da ku zuwa ga Allah ya ku waɗanda kuke saɓan Allah ko wanda kake da dukiya kake ganin wannan dukiya ta kai ita ce rayuwarka wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani wunin da za a mayar da ku zuwa ga Allah abin mamaki shi dan adam ya kasa ganewa duk mutumin da ka ganshi ya mutu kai shi akai mutumin da kaga an tashi shi ran tashin alkiyama ba shi tashi taso shi akai mutumin da za a kai shi gaban Allah na tashi alkiyama kai shi akai har abadan ba za ka taba ganin kabarin wani mutum za a ce kaga wannan eh shi ya dinka kan shi likafani ya gina ramin kawai ya zo ce to salamu alaikum jama'a mun mun sai kun zo ka taba gani baka taba gani wal duk wanda gani kai shi akai ai ko masu kunar bakin wake wani kwaya ta yake shahe ta gaya mai hakan yayi wani kuma aka rudar da shi ne a ce in yi haka aljanna za shi ko ba haka ba dan aljanna ne ba wai dan ya je wannan gurin bane kowa ya san mutuwa wallahi shine Allah ya ce ku ji tsoron wani wunin da turja'una fihi ila Allah a wannan wunin ake bujiro da ku a zo da ku wajen Allah a zo da kai gaban Allah kana tsaye gaban Allah ba za ka iya daga kafar ka sai Allah ya tambaye ka ababe guda hudu kuma sai ka bada amsa daga cikin abin za a tambaye ka urciya an shababaka kaifa afaliha wai da ka tashi ana ce maka yaro har kake jin kai samari ne kai ne legan unguwa eh to ya kai kare legancin naka wallahi sai kai Allah bayani duk inda kake zuwa da abin da kake a matsayinka shan shisha kake kana dan nada mandula sai mandula wani bai gane ba ko kana shan wannan wanda in an sha aka yin kirib ka san iri iri ce kwayar ko akwai wanda in an sha za a yi shiru akwai wanda in an sha za a rika surutu akwai wanda in an sha za a rika kuwa da hayaniya akwai wanda in an sha za a rika ladabi wallahi dan wuyu akwai ladabi wallahi ladabi ga gashi subhanallah akwai wanda in sha kuma zalika mulmushi ko yana ganin mutane duk su da hankali da ka kalle shi ko mulmushi zai in kai wani abu ko zaka shi kai sai dariya kai wawa da kai ka gani da wala duk sai kawai Allah bayani waɗannan abubuwan da kai a cikin ka. duk abin da Allah ya baka na ilimi sai Allah ya tambaye ka fa ma za amila bi ma alima mi ka aikata mi ka tabaka da ilimin da muka baka nan ma sai kawai Allah bayani wani ya iya ilimin cuta ne kawai da zalunci wani ana so a yi wata harƙalla wanda za a yi cuta ya dai mushi wayanan ya kware shi Allah sai kai bayani da wannan ilimin duk yadda ka taba samu a rayuwarka gaba daya amma duka ta ina ka samu ta sai Allah ya ce kai bayani tak tak duk abin da ka san ka taba samu na kuɗi ka shirya wata ran sai kai bayani wallahi ina ka samu shi Allah ba ruwan shi da wata harkar Allah ce aka yi da aka wata ila afar da muka yi wa he kai bayani dalla dalla eh he kai bayani sannan wabi ma amfakta bayan ka yi bayanin hanyar da ka samu kudin fa ba a kare ba kudi na halafa ake magana mata ko ba wancan ba kuma wai ina ka kashe su wata hanya ka sa kudin nan wani babban matsala kuma kudin sai ka yi bayani ina ka samo shi ina ka sa shi don ka shirya karka yarda wani kudi ya zo maka gabar shi ta yi a banza wallah sai ka yi bayani sai kawai Allah bayani dalla-dalla kuma gaban jama'a kowa yana jin kira kallon ka isa wani ba za ka iya gane shi ranar tashin alkiya ba za ka sha mamaki kana ganin shi kamar aminul mu'minin mugun mutum ne wallahi wani kuma kana ganin shi kamar mutumin banza mutumin kirki ne wani bawan Allah anan wata kasa makauciyar mu aka yi shi shi mai kuɗi ne amma irin masu su ɓoye alheri ne ya mutane suke ganin shi kamar ba wani mutum ne wanda za a kula da shi ba da ya mutu ma mutane kaɗan suka je gurin jana'izar shi ashe shi yana ayyukan alheri akwai wani mahauci a unguwa wanda yake raba mutane nama kyauta nama na miya wata ran a yi balangu a rabawa mutane wannan mahaucin ana ganin mutumin kirki ne ashe shi alhaji shi yake sa shi kawai sai ya zo ya bashi kuɗi ya ce kawai a rika sayo kullum rago kaza a rabawa talakawa sai ka zo sayan na miya na nawa ka ci na ɗari ko na jika an daddatsa an baka an kamar gaci a jika a jika fi sabi lullahi a shi wannan alhaji shi ke wannan saboda talaka su rika cin nama aikin shi ke nan bawan Allah mutane suna ganin shi mutumin baza ko gurin jana'izar ba je ba yau bayan alhaji ya rasu kawai sai ake ganin shiru nama ya yanke da kasa ɗana bai da haƙuri sake ta kai mai rama ya ne da kada harka ya ce a ina ai muku sani ba ne wallahi da banni ba yi da ke ni da ban sana'a ce da ke kudin da yake ba ni in yi kun san alaji wani eh to wallahi shi ne watanin kuma za a ga an zo an raba mutane abinci gida gida ashe shi ma shi ne da haka wallahi ka ga mutane akwai bayan allah boye eh akwai su in ka ga mutum kawai kyalen shi baka san waye shi ba kai dai ita kanka baka san alaka shi da ubangiji ba wasu Allah ya hore musu wannan boye alkhairi wasu kuma alkhairin su ya bayyana wasu baya bayyana sai bayan sun mutu Allah ya sa mu zama daga cikin masu aikata alheri to da duk abin da zaka yi a rayuwa ka san wannan tambayoyin da suna jiran ka kuma wattaqu yawman fihi turja'una ila Allah ka rika jin tsoron wannan wunin da za a zo da kai gaban Allah summa tuwaffa kullu nafsin Allah ya ce kuma a wannan wani a wannan ranar ne za a cika kowane mai rai ma amilat abin da ya aikata eh za a cika maka in kana khairan fa khairan wa in kana sharran fa sharran faman ya'mal mithqala dharratin khairan faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara abin da ka aikata da dai kwayar zarra a ran nan sai ka ganshi zarra wani abu ne wanda ido bai iya gani sai an sa cikin na'ura kasa akwai wani abin da kankanta shi ta sa idan adam ba zai iya gani ba ka je ka irin ma'aikata su emig ko me ake cewa da ake auna duwatsu daga an sanya wani dan karamin dutse an haska shi ya rika baka wani irin abubuwa kular daban-daban wanda an baka shi a hannun shi ko dai ba za a gani ba to zarra wani abu ce wanda ganin ido bai iya gani saboda kankantar ta to alheri in ka aikata kamar wannan a ranar tashin alkiyama a wannan wurin za a mai da gaban Allah sai ka gashi da kuma sakamakon shi haka kuma idan ka aikata sharri waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara haka duk wanda ya aikata aiki na sharri daidai kwayar zarra a wannan wunin Allah madaukakin sarki yace sai an nuna masa shi yasa wannan aya tana daga cikin ayoyin da ake so mutum ya rika muraja'ata kullun ka rika tuna kanka wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah eh summa tuwaffa kullu nafsin ma amilat ma kasabat wa hum la yuzlamun ku ji tsoron wunin da za a mayar da ku zuwa ga Allah wannan aya ita ce ƙarshen saukar ayoyin alkur'ani mai girma ittifaqin malaman tafsiri na duniya da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu bayan ta shekara abin nan kwana 30 a maganganun waɗansu malamai irin su ibnu jarir tabari rahimahullah yace manzo Allah ya rayu bayan ta ne tis'a layalin dan ranar asabar ta sabka da wata asabar ta zo ladi ta zo litinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kwana nawa kenan kwana tara kenan to da haka wannan aya tana daga cikin ayoyi waɗanda duk mutumin da yake da hankali in yana karanta su a rayuwarsa to zai shiga cikin taitayinsa ku ji tsoron wani wunin da za a mayar da ku zuwa ga Allah sannan a cika wa kowane mai rai abin da ya aikata kuma Allah ya ce su bayan nan ba za mu zalunce su ba Allah baya zalunci Allah ya kai mu a sa'a to da haka Allah madaukakin sarki da yake ya mana bayani akan abin da ya shahi bashi to sai ya ce bashin ba ba haka ya kamata ku rika yin shi gaba gadi yanzu idan ka rayuwar rayuwarmu gudun shari'a ya cika da matsaloli iri daban-daban wani gudun in ka je matsalar bashi shari'a a yi ta yi wani gudun matsalar rabon gado a yi ta yi wani lokacin matsala ta makwabtaka ana ta yi da sauransu shi sa kowane abu idan muka diba a cikin karantawa addini allah bai kyale mu sai da ya sanya mu tsari don kada samuwar da matsalolin ne in an bi su wallahi ba za a samu matsala ba yanzu yana zo gurin kana za ka bani bashi yake to bari a neman shaidu yake to bashin za ka bani kuma tauran asiri ne za ka to Allah ne ya ce ai Allah ne Allah ne ya ce ai a samu shaidu an nemo masu shaidu sun zo to bari samu wanda zai rubuta kafin ka bani eh Allah ne ya ce ai haka kuma an yaka an yi ibada kuma ba za ka taba gani in musulmi sun kiyaye wannan ka'ida ba ana shari'a kan bashi ba ka taba kuma sai Allah ya rika horewa ana biya eh tunda an bi Allah yana daga cikin babban abin da mun fahimta ba akwai waɗansu laifuka da muke aikata muna ganin su ba komai ba wallahi bala'i ne akwai mutum uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai karɓa da su mutum uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'annan mutanen ko sun yi roki Allah Allah bai karɓa hadisi ne kuma ingantacce abin musul a shari'ar wato hadisi ko sun roƙi Allah Allah bai karɓa ai za mu so mu ji su ko ya ce rajulun lahu imra'atan sayyi'atul khulqi mutumin da yake da mummunar mata eh mana ya san tana da mugun halaye amma falagitul kwaye ki sakinta washi kawai san ta yake wannan ko roƙi Allah Allah bai karɓa kawai wahala yake da haka yanzu zaka yi aure ka diba ba haka kawai ake zuwa a diba wata dai kular ta sha makiyaji ko minin da ake cewa makeup kawai ka ɗauka a ka tona wallahi in ka sake ka auri mummunan mata mai mummunan ɗabi'a mai mugun hali idan ka ƙi sakinta wallahi za ka riƙa roƙon Allah a zero in ka gama Allah ya baka wani abu bonus ne kawai na albarkacin musulunci wallahi haka manzo Allah ya ce rajulun lahu imra'atin sayyi'atul khulq fala yudluqaha mutumin da yake da mata ga ta da mummunan ɗabi'a mummunan halaye amma ya ki cikinta wannan idan ya roki Allah manzo Allah ya ce Allah bai karba wa rajulun dafa'a malul yatim qabla an yablug mutumin da Allah ya bashi wato aka jarrabe shi dan uwan shi ya rasu sai ya rike dukiyar dan uwan a marayun kenan marayun kuma sai ya tashi ya meka musu dukiyar su ba tare da sun balaga ba kaga lalata ta za su yi ko in kuma mutum ya balaga masu an gashi da hankali Allah ya ce mi wabtalul yatama wabtalul yatama hatta idza hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum kai umarni ne Allah yi Allah ya ce ku rike maraya ku tattala dukiyar shi har sai in kun ga ya isa aure balagun nikaha ai kaga ashe aure wani abu ne wanda yake nuna yanzu mutum ya kai mutunci kuma sai mai hankali yake aure ha kala ga mutum yana shan wiwu yana shan ku tashi ku bashi aure bai saba bai sa aure ba saboda yana shan wiwu bai saba kana san shi ai Allah saka wa gwamnan da magaran da alkhairi Allah ya kara mashi lafiya ya kara mashi imani mun ji an ce an sanya doka a cikin rajan kinan shan shi haramu ne da saida ta da shigo da ita Allah sa a yi shi kama su kuma Allah sa ma kowa ya bari eh Allah ya kara mana shugabanni irin wannan wallahi mun wa Allah godiya a Niger a lokacin demokradiya ka isa kai gwamna kai wannan Allah tsina demokradiya albarka Allah wallahi wallahi ko yanzu muka mutu alhamdulillah mm irin waɗannan shugabanni Allah ƙara kare mana su ka gani shine Allah ce ku rike duki hatta idza balagun nikaha har sai ya kai ya isa aure anan ma Allah ce fa in anastu minhu rushidan idan kun gano alamar yana da hankali eh ya san abin da yake yi to fa dafa ilaihi ku bashi duke shi kenan da kun gano da kun bashi kudin zai sayi wannan motar mai kara yana tada hankalin mutane ana shegewa ne ka ku bashi duke da kun gano yana da irin wannan hankalin da in kuma ya kudin zai sayi mercedes wannan wanda za a rike ta kuma a take ta a ta kura ta yi kara kar ku bashi dukiyar eh yau mai hankali ya yi wannan ka ji an tako mota sai gaban ka ya faɗi to tun mai wannan kala bashi Allah ce fahimta ana tuminu rushidan idan kun gano alamar yana da hankali ai mai wancan bai da hankali a gani kaga to shi wannan yana da wannan dukiyar hannun shi bai gano haka ba sai ya meka dukiyar ya saba Allah ko bai yi wa dalili da wannan Allah ba zai karɓa addu'a shi ba shine nabi inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce wa rajulun aqdara rajulun malam da mutumin da ya dauki dukiya ya meka wani bashi falan shi harbe ne ma shaidu ba eh wallahi mutumin da ya dauki kudi ya meka wani bashi bai nemi shaidu ba shi ma ya roki Allah Allah ba zai karba ba da kuna mamaki ne ba dokar Allah ya taka ba shi ba abinda wayancin suke shi ma shi ne da kuce kamar rayuwa cikin kaskanci wallahi ba komai ba ne fatali da bin dokokin Allah ne Allah Allah shi ya yi mu ya tsara mu ya tsara duniya ya ce kuma ga yadda za mu kuma muka kiyaya za mu ji daɗi yanzu Allah sai ka sa kuɗinka ka je ka sayo mota da takardunta da komi an ce ga gurin bakin mai ga gurin ruwa ga gurin gazuwar ga isans kuma he ka zo ka ce kai bature ma hukaci ne sai ka sauya kuma shikenan motar ta tafi daidai kai ka ji dadin ta to balle Allah Allahul guyub ya tsara duniyar shi shi ya kai shi wa ya tsara ka yace idan kana so ka ji dadi a cikin duniyar kamar dauki mota ce ga yadda zaka yi ga gurin taka birki ga gurin da za a yi kaza kai sai kace kai ya za a ce mota tana gudu sai an taka da za ta tsaya kawai ba nan zan taka ba to ta kawo gurin gani za ta tsaya haka ne fa haka ne a hankalci haka ne muke wa Allah to wa'annan mutane uku manzon Allah ya ce idan sun roki Allah Allah bai ya karbawa Imam al-Hakim ya rawaito wannan hadisi da isnadi ingantacce a bisa sharadin Imam al-Bukhari da Muslim wa'annan mutane uku in sun roki Allah Allah bai karba tun mutumin da zai bada bashi bai neman shaidu Allah bai karba addu'a shi mutumin da yake da mummunar mace mai mugun hali mugayen halaye kowane iri in kasan mata ka tana ji wallahi sakatta sakatta kar ma ka aure ta in kasan tana da mugun hali me yasa aka ce ayi bincike amma kai a facebook kake zabar mace ko a facebook wata sakara ta ce ni budurwa ce ina son miji kai kuma sai ai ko mun lamar ki kai sakare ka gani a sai ka bincika yaya halin ta yake yaya gidansu haka ne sai an bincika mana sai an bincika dan in ka auri mummuna ta tattara aikin da ba daidai ba in ka kare ta baka sake ta ba wallahi in kai addu'a Allah bai karba haka duk mutumin da zai bada bashi baya neman shaidu wajen bada bashin Allah bai karba addu'a shi haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam haka duk mutumin da zai dauki dukiyar maraya yana kulawa da ita ko haushi ne ya ji ko ka gauta ya ko me ba su balaga ba sai ɗauki duke ne mai ka musu Allah maɗaukin sarki bai karɓa da shi wala tutu su fa amwala kuma Allah ce duke tasa ce amma sai Allah ce kada ku bai wawayen yara dukiyarku wanda Allah maɗaukakin sarki ya mallaka muku rukwata na'am
kamar yanzu bashi rubuta yana zamanto shaida kofa yanzu ne za mu shiga shaida daban rubutu daban wannan ita ce aya mafi girma a cikin alkur'ani ayar bashi saboda matsalolin da ya sanar a cikin bashi na wa alaikum salam Faɗaɗi kamar yake kamar ya hukuncin na mutum ya tambaye ni bashi cika goma aha sai ni tura mishi mita aha
ana hidda fure mhm ciki mhm bayan shi mai dawa sai ya mai dawa shika goma daidai
kai ka bashi goma ba kaɗan goma na bawa shi na sai an siya eh tun da an- an huta turasan misali shi kuma ya koma goma daidai ya ka mai da mai turasan ke shi in ka tuwa na ai ka ciro abin nan kuma an koma riba ya mana ya mana yadda ya kai masu kai kamata dinu ba haka aka ce ba wa kamata zarwa ta hasid ya mana Allah ya samu dace malam mu je gaba يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل gaskiya ne ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم Allah saka ma da alheri ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka imani kuke aiki da shari'ar Allah da hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa da kowa yana cikin wannan kira inda ya amsa kiran ya amsa sunan shi na mai imani da Allah Allah ya ce to ga doka idza tadayantum bidain idan za ku yi cinikin da ba kuɗi da kuɗi ba cinikin da za a yi bashi ila ajalin musamman zuwa wani lokacin da za a biya Allah ce faktubu ku rubuta aga amsa ɗaya ta zo ko? Mm, ku rubuta walektu bainakum katibin bil adal mai rubutu a cikinku ya rubuta kuma rubutu na adalci kaga ba a ce ba kai mai kudin da zaka bada ka rubuta ko shi mai amsa ya rubuta a samu katib a samu sakatare a tsakanin mai daukan bashi da wanda za a bai bashi shi kuma sakataren aka ce to ya rubuta da adalci Eh, wala ya ba katibun shi sakatare ko mai rubutu kadda ya ki kadda ya kiya idan aka neme shi ya zo ya rubutun an yaka tuba kama allamahullah ya zo ya rubuta kamar yadda Allah ya bashi ilimi ashe ka zamanto kana da ilimin rubutun ma wata daraja ce wata baiwa ce wanda Allah ya baka yi amfani da ita kuma idan kai haka addini kai karka ce kai ni ban da lokaci a zo ka rubuta ko a biya ka ko ba za a biya ka ba kadda ka ki zauwa ka rubuta in an nema ashe mu a rayuwar tamu akwai wasu kaidodi da Allah ya dora wanda dole sai na meka wuya akan su sha'arin ba ni da yanceran komi amma tunda Allah ya ce in je in yi to ya kamata in je in yi da na ki zuwa in yi to na saba ma Allah a nan gurin ba wai na walakanta wanda ya kira da yin abun bane shine Allah ya ce wala ya bakatubun an yakatuba shi mai rubutun nan fa kada ya kiya idan aka neme shi yazo kuma kai ya ki rubuta abin ya rubuta kama allamahu Allah kaman yanda Allah ta'ala ya bashi ilimi ya san da yanda ake rubutu kuma ya gane kaza ne za a bada kuma kaza ne a karba haka zai rubuta Allah ya ce kada ya kiya wal yimlil ladhi alayhi alhaq wanda ake bin shi bashi idan an rubuta takarda ni wane na ba wa bana bashin kaza to sai ya a ɗauki wannan takardar a sa hannu shi ya sa hannu sai a ɗauki wannan takarda a maika ta zuwa ga wanda shi ya ɗauki bashin ya rike a hannun shi yanzu kuma ai an ce goma sai a yi fotokofi ko? eh kai ka rike ni in rike ba wa magana kenan ka je ka sa miya ke cewa nan bulanku ya mana in ka sa ta ka nita babu ya mana ka gani ko? da haka aka ce shi wanda ake bi bashin kudi shi ya kamata ya rike takarda amma wani takin laharba yanzu tsoron Allah lokacin da ya zo biya ya zo da ita kai ce wala ni takarda ma ni ban san ba da ya da ne wannan kudin nawa ne da a ce kaza ne ya ce a ba haka bane a yi ta bala'i a wal yattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah ubangijinsa wanda zai tsaya gaban shi ranar tashin alkiyama ranar za a dawo da mu zuwa ga Allah wala yabkhadh minhu shay'a kada ya rage dan wani abu kala ya je ya goge zero eh mana an ba shi miliyan 10 in hudu zero da ya goge shi ya kace gani ha oh ka gani ya koma jika 100 kenan kaga an samu matsala da haka Allah yace yaji tsoron Allah kada ya rage komai a jikin takardar yadda take haka zai zo da ita ranar biya yanzu amsar waccan guda ta samu akan rubutu sai amsa ta biyu wasta shahidu shahidai ni murjalikum mai tambaya ta amsa ko an? na'am na tsallaki kenan idan wanda ake bin shi bashin safihan au da'ifa wani wawa ne solar ne ko kuma yana da rauni saboda yaro ne ko kuma mace ce masu rauni dai to yanzu madadin a ɗauki takardar a bashi ya je wajen shaye-shayen shi ko wani sakarcin shi ya yada ma to sai a samu alwarin shi wanda zai jibinci lamarin shi sai ya riƙe wannan takardar a hannunsa ranar da daman gidan shi ne ake so a sai da abiya ko miran shi ne za a sai da abiya ko an yi samu kazan shi ne da an tashi wajen biya sai a ce takardar tana hannuwa waliyu alwalinsa mai jibintin al'amarinsa wanda shine zai dauki garanti a kansa to shine zai rike wannan takarda a hannunsa kuma a zo da ita a lokacin da aka zo biya ko kuma akwai wani mutumin da ba mahaukaci bane ba yaro bane la yastati'u an yamlaka mutum wanda yake bai rike lissahi kuma in ka bashi abu ma shi nan da nan sai mance ba ina yi da abin ana sa masa wannan ciwon ko dan akwai wani mutum Allah ya ba shi kuɗi amma in an zo lissahi shi bai ga lissahi sai ya samu kammulin gwamnati wada rike mun goma to akwai kaza da kaza shi kammulin talatin wada rike mun da haka yake iya rike lissahi amma shi an ba haka bai iya gamawa ka san Allah akwai hikima gare shi sai ga mutum yayi kuɗi yayi digirin digirgir dakta ne shi a wajen kalkil wajen mata subhanallah amma sai ga bai da kosisi Allah bai da kokon Allah ba Allah kullun komai da buge buge ne wani ko sai ga shi shi in ka sai lissahin 100 ma akwai matsala a kin nan bai santa ba amma sai ga Allah ya bashi kuɗi mana eh ai akwai wani mai kuɗi da aka yi a nan wata ƙasa an ci to kai kana zuwa China ka je Turai ka je Rasha kuma kai gashi an ce baka jin kore yare sai Hausa baka jin Turanci ya kake sai hudu kuɗi ce gasu wannan yace ba yaran da ba sa jiyo da su suke yace su da suke mini bayani suna bayani ko musa yi wallahi suna yi in kana da su yau shikenan a ya gara da kudi wai waya duniyar da muke cikin maganin matsala ma kudi ne yaro in ya zo da meka ba shi kudi ya gani yanzu ya shafa maka lahiya Allah sai ta yi kashe kudin shi kawai kaga ya shafa maka lahiya yaro kadai yaro kadai babban ma an yi dame ka ba shi kudi ya gani yanzu ya shafa maka lahiya mata yin suka dame ka ba su kudi ka gani idan aka ce mutum wani kyalkyal ne sarauta ne na nuna maka iko da doro je cikin dire ka danna mai ambilaf ki gani ka ji a ce aiwara namu ne eh ya sha wa maka lahiya yau kuɗi sai zama shine kawai a cikin zukatan al'umma shine maganin matsala idan ka ga mutum yana maka gaba ba shi kuɗi na sha ka tarihi wani bawan Allah da aka yi shi a wani ƙauye akwai wani mutum yana gaba da shi shi kuma alhaji bai san ba dalili bai ma san ba ana gaban aka yi katari ya ɗauko mota shi zai je wani gari shi kwanan shi ma ya fita a ƙafa sai ya ci birki sai ya ɗauke shi a gidan gaba daman sai shi sai shi suna tahiya yana mishi magana shi kuma yana kau da kai har ya je ya samke shi inda zai samke shi bai tanga mishi komi ba da ya ɗauki 'yan canji ya bashi tuzu an tashi koma gida aya ce hone ni na yi gaba to daga ranar sai ya tunani ce to shi alhaji shekara biyu muna gaba da shi kuma ya ɗauki na motsa har ya bani kuɗi kawai da ya dawo da sai ya sabko gida alhaji ya je sallama alhaji na kwan gida suka gaisa muna lahiya je an dawo lahiya lahiya yace ai alhaji abin da yasa da zo gurin ka wannan abin da muke tsakanin mu da kai shine daga yau kawai ya kare ka yahe mun in yahe maka yace mine ne muke yace gabal yadda da kuke gabata da kai yace tun yaushe yace shekara biyu kwa yace shekara biyu muna gaba shekara biyu muna magana da kai yace wallahi ban sani ba yace wallahi gaba muke shekara biyu yace ko je ba ga kana mana magana ina kau da kai yace na gani yace ka ji na maka magana yace a yace gaban sai shi shekara biyu na gaba da mai kuɗi shi mai ba sama na gaba da shi talauci ne kaga kuma da ya bashi kyauta sai ran da ta kakashi Allah karba mu da talauci wani mai arziki ne dai tambaye wani malami ina da wani dan uwa na wallahi ciki ɗaya muka hoto kullum yana mun gaba na rasa yadda zai yace a alayhin ka ne yace malai zaka ta lahira yace wallahi alayhin ka ne yayi shiru yace dan uwan naka kana da kuɗi zai gaba da kai yace dauki kyauta ta fitar hankali ta kuɗi da abinci kai mishi ka gani da an yi wuto zai wuce shi na kowar gida kawai sai mai salama sai ko kalan shi bai sai ya zo kai yanzu kawai daga nan ma da ya wuto gidan malam sai je cika mota da abinci masara da shinkafa da maka da abin da ba a ci da ji sai ya zo sabki a gidan sai ya dauko birgi guda kuma a san birgi ko ba da wata ake gini ba ha miliyon sai baya ma gidan ya ce in ya zo ku bashi yara ku ce ni na kawo ya zo turra abinci an cika mangaza me wannan aka ce wani ne alhaji wani karan kai kawo kuma ga kuɗi ma ce a baka wani ai wallahi malam tun daga iya ga ya taso daga motar shi yana zaune a kujera ya tashi tsaye in yazo Allah kiyaye a dawo lahiya Allah kiyaye asa ya bace gaba ta mutu ko akwai saura an binne ta Allah ka ba mu dukiya mai albarka mu je karatu da haka ana samun wani wanda shi la ya taɗi wa an yamilla bai iya rike lissahi ne bai iya ajiyar wani abu ya neme shi ya samu to falimil waliyuhu bil adal to shi waliyin shi ya ɗauki wannan takardun ya rike su ya adana su da adalci kan ya je dan dan uwan shi ne ake bi bashi ya je ya sa a sake sizi ko a sake rubutu ko a sa an goge wani abu ko a rage zero ko a ƙara eh kan ya haka ya rike da shi shine Allah ce wasu shahidu shahidai ne amsa ta biyu to a lokacin da za a yi rubutun nan ba rubutun bane kadai a samu masu shaida mutum biyu mun rijalikun daga cikin mazajen kenan daga cikin aka ce wannan namiji ne ana nufin mi mai hankali ne kuma na tsatsan mutum kuma yana da adalci ba wani shawara ki shawara ki ba kawai a ji a ce mishi zo a sai an samu mutum mai adalci idan aka samu mutum daya ba samu mai adali na biyu ba Allah ce fa illam yakuna rajulain idan masu shaida ba su cika mutum biyu ba farajulun wa mar'ata ne sai a samu mutum guda namiji da mata guda biyu amma ba kowace ballagazal mace ba ba kowace ba min mantarzo na minar shuhada shaida daga wanda kuka yarda da su sa iya ba da shaida don a cikin matan ma akwai na kirki akwai masu hankali sai an zaɓa shi ne malamai suka ce to idan matan suka wuce biyu an samu ƙari ko aka ce a mata ko sun wuce biyu duk suna nan a matsayin biyun ne ya su tunanin su ba rabia di ba za ga mutum tana tahiya da ɗiya da uwa da kaka kuma suna hira iri ɗaya ko ba ku gani kana ga haka a gurin namiji in ka ga namiji da ɗa da uba da kaka suna tahiya to ɗaya ne yake zance sauran suna saurara in jika ke magana jika ke magana a matsayin shi na jika a matsayin shi na da uba da jika da kaka suna saurara in kaka ke magana babba ne ke magana kowa saurara amma ba za ka ji ana hira ba amma wallahi mace ta gamu da ita da diyarta da jikata da sarakuwarta da kanwarta a rinka zance kowa ne kara shi harguwar hankalin diri ɗaya ne ba bambanci ba bambanci eh haka ne ba bambanci hankalin su duka iri ɗaya ne kuma da mai shekara uku da mai bakwai da mai tamanin duka ba ba bambanci haka suke Allah kara musu imani manyan mutane ba don ba ku ba gida shine Allah ya ce a samu mata guda biyu amma ba kowace mai mantarazona mina shuhada daga cikin matan da kuke iya yarda da shaidarsu me yasa Allah ta'ala ya ce ku nemi biyu saboda su suna da mantuwa an tadulla idahuma fa tudhkira idahuma al-ukhra idan ɗaya ta mance kaka akai abin to ɗaya ke tana ba la wanda kin mance kaza ne wa eh haka ne shike dan fa a wuce gurin eh ka gani ko to wannan ana magana a lokacin da za a ba da bashi za a yi ciniki na bashi kenan a samu masu shaidu kuma a samu mai rubutu to yanzu idan aka ce ka zo ka ba da shaida a yi ciniki wajibi ne ko ku ba wajibi ba ne nan an ce kana da dama idan aka ce ka zo ka ba da shaida ɗin inda dama ka je musulunci kai addini kai amma idan baka da dama kuma sai ka nemi uzuri yanzu ba wajibi ba ne amma in ka zo aka yi wannan shaidar fa to ranar biya fa yanzu zuwa wajibi ne ba sassauci ba sassauci duk abin da kake in son samu ne a daidaita wannan abin a zo ka ba da wannan shaida duk wannan Allah madaukakin sarki dan kan rayuwarmu ne a rika samun kwamacala da matsala ya dora wannan ka'ida dan mu kiyaye to shine Allah madaukakin sarki yace wala ya bashu wa da'u idza madu su waɗanda za su ba da shaida sun ba da a karan farko yanzu an zo za a biya to kadda su ki idan an kira su a kansu zo su ce su ba su da dama kasu yaka sannan kai mai rubutu wala ta samu an taktubuhu sagiran aw kabiran kadda ka kai kasala ko ka gajiya akan ka rubuta abin da aka daukan diyawa ko dan kadan karka ce miliyon 100 da jika 100 kaza da kaza sai aka waye gari akwai sanki faranka ce kai wannan ba sai an saka ba a ko mun kankantar abu sashi ko mun kankantar frank to kasa kada ka ce kayi abinda ake jirgin wajen miliyan 100 kaza da wani yan canje wani ba a rubuta su rubuta su kada ka kasa ko ka kosa akan rubuta abin saboda kankantar shi balle girman shi ila ajali kuma zuwa kwanakan da aka ce za a biya haka za ka rubuta yin hakan Allah ya ce zalikum aqsadu inda Allah shine mafi adalci a wajen Allah wa aqwamu lishahada kuma shine mafi samun garanti a wajen shaida ga rubutu kuma ga shaidu haka ba za a samu matsala ba wa adana Allah tartabu kuma wannan shine mafi kusancin da za a yi al'amarin ba za a samu wani kwakwanto ba ga an yi rubutu ga wanda suka ba da shaida ya za a samu kwakwanto ko kaza ne ko ba kaza ba ba za a samu ba da haka wani a cikin bani isra'il manzala ya ba da labarin shi a zo gurin wani ɗan uwan shi ya ce ya ba shi bashin dinare dubu a watar waya ya ce ya je ya kawo shaida ya ce allahu kuwa shaida allah ne shaida shi ya ce ya je ya kawo kafil wanda zai ɗauki garanti ko wanda na sani da ka samu wani wanda in ba ka kamun ba shi zan abun nan ya ce kafa billahi shahidan ai allah ne kafi amin ake ta kafila kuma shine shahi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi kafila aga ba sai ya ka wakili ba ba sai ya ka shaidu ba yace duka wannan Allah sun isa mishi kayan kai ne ya ka bashi ja lalle ya kafa billahi shahida maka wa shaida to da yake mutanen da suna da amana kawai sai ya dauka shi ma yara da Allah kawai sai bashi aka suka rubuta kuma lokaci kaza kaza kaza kaza da yaje ya samu kudin lokaci yayi to gari ne wanda sai an hau kwalakwalo za a tsallaka ruwa yazo ya ta jira jirgi ya bar shi kuma babu wani jirgi ya rasa yadda zai kuma shi ko a can duk jirgin da yazo sai ya kwara ido sai ga kowa ya sauko bai sauko ba in wancan ma yazo ka shi ko ya zo da bukatar shi a biya shi kudin shi ya ce fa ne a kasuwa kuma bai zo ba har kowa yawa duk wani jirgi da zai zo ya kare zawa shikenan yana nan zo ne bakin tashar ruwa ya ga dai al'amari dai lokaci ya kure bai zo ba ya ce to shikenan bari mu ta gida har ya ga wani icce yana yawa kan ruwa sai ya ce bari dauki wannan iccen ko na je gida aka dan haskara dai a dan yi dafuwa da shi ko ashe shi ma ba Allah ya zo ya ta jira jirgi ya bar shi bawan jirgin sai ce to Allah kaga an ce in ka shaida na ce kai ne in ka wakili garanti na ce kai ne wannan idan alkawarin shi bai cika ba kenan kai ne tunda ni dai gashi na samu yan kuɗi na kuma na su jirgi kawai sai ya dauko wannan itacen kawai sai ya rubuta takarda daga wane zuwa wane alkawarin da muka yi rana kaza gashi na samu na zo ba jirgi kaza kaza kaza kaza kaza gashi daman na ce Allah dan shaida na shine wakili gashi Allah ya kai maka sai sa a cikin wannan itacen kawai sai ya nade kawai sai ya saka shi a cikin ruwa yana kallon shi har sai da ya bace kawai sai ya koma shi ko ba Allah da ya tashi komawa gida tunda ya yarda da Allah sai ya ce bari mai kita ce ya je gida a hoskara kawai da ya je ya dauki ice lokacin da Allah ya kai wa wannan ba Allah itacen da ya ga itacen ya dauka sai ya kai kawai da aka huskara kawai sai ya ga wani kumshi da ya bude kawai ga takarda kawai ga kudi shi yace to lalle alhamdulillah kaga ko da Allah ya jarbe shi kuma ko da Allah ya tsamar da shi shi yasa mu dogara da Allah wallahi umma ya tawakkal ala Allah dogaran Allah da yayi da Allah da yayi shi yasa Allah ya kai mashi shi ma dogara da Allah da Allah da shi yasa ya samu abin in ba haka ba da sai wani can ya tsinta inda yana da shakka akan lamarin Allah iga na kawai je bukatun shi amma duk da haka wannan ba Allah saboda amana wata rana da ya sake zawa ya samu dama ya zo sai zo da kuɗin ya zo sallama mai shi wani gaga lokaci gida mun yi alkawari da kai Allah ya jarabe ni na zo na rasa jirgi kuma gashi gashi kaza kaza kaza sai ya hudu kuɗin sai ci a dakata lokacin da za mu yi magana waye shaidar ka Allah waye wakilinka Allah yo kuma ai Allahn da ka sa ya zama wakili ai yayi wakilci ya cika sakon da ka bashi ka mani ya kawo eh da na buɗa na ga wani itace na gani da ne jiran ka baka zo ba na kai gida da aka hausa sai ga kuɗi na ga takarda ga bayanin da kai a ciki kuma wallahi na gamsu rike kuɗin ka to kaga mu ne yanzu sai ce a haka aka yi halar sai saki an jam sa ajihu ko ba haka ba sai ya amsa ya ƙara sa ajihu ya ce wancan Allah ne ya bashi bonus ce muna da matsala fa wallahi sai mun gyara akwai abin da zaka ji tarihin shi wallahi kai ka samu a yanzu wani abu zai wahala amma wallahi ko a yanzu akwai mutanen kirki Allah ka samu daga cikin su ne mu je gaba mu karasa ayar ubangiji ta'ala yace wannan shine mafi adalci a wajen Allah kuma mafi samun cikakken shaida kuma shi yafi kusancin kada samu kokonto illa an takuna tijaratan sai dai cinikin da ba tilasta muku shaidu ba cinikin da tijaratan hadiratan tudiruna bainakum ciniki ne wanda za ku yi shi yanzu ga kaya ga kuɗi wannan ba dole bane sai an nemi shaidu shaida kawo kudin eh na ba kaya ka bani kudi ko kuma ka biyo ni dan ciko ko na biyo ka amma an an jima kasuwa ta tashi ko na ci kasuwa zan maka balas wannan ba laihi bane sai an nemo wani shaida Allah ta falasa alaikum jinahun irin wannan cinikin ba ku da laihi Allah ta katubuwa idan ba ku rubuta ba amma wa ashidu za ta bayatun duk da haka idan za ku yi ciniki ubangiji tabaraka wataala ya ce a samu shaida wala yudara katibun wala shahid Allah maɗaukakin sarki ya ce, Kadda a cutar da mai rubutu, ya rubuta wani abu ku koma tsakaninku ku sake wani rubutu, in ku ya kun cutar da shi. Wala shahid, kadda ku cutar da mai shaida, mai shaida ya san an rubuta kaza, an yi ciniki a kan kaza, kuma da ya bada baya ko zo ko sake wata magana a kan kare aka sake rubutu, in ku ya kun cutar da shi. Allah ya ce, wa in ta fa'alu ko? Fa'in na hofu su kumbikum. Idan kuka aiwatar da cinikayya ko bashi a tsakaninku ba ku bi wannan dokar ba wannan fita daga shari'a ne a gare ku wannan fasikanci ne ma'ana fasikanci ficewa daga shari'ar Allah ta'addanci kenan cin karan tsaye da dokokin Allah da haka ya kamata mu kiyaye Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah a cikin sha'aninku na yau da kullum ku bi umarnin Allah wa yu'allimukumullah Allah madaukakin sarki sai ilmantar da ku ko yana ilmantar da ku shari'o'in Allah saboda haka tsoron Allah akwai gajiya da yawa da mutum zai ci idan Allah maɗaukakin sarki ya sa maka jin tsoron Allah to cikin al'amuranka komai za ka samu sauƙi wa man yi taƙi laji Allahu makarda wa man yi taƙi laji Allah min amurhi in ta taƙi laji Allah kun furaƙanan wata ƙullahu wa ya allumu kuma Allah kuma ku ji tsoron Allah sai Allah ta'ala ya ilmantar da ku Allah yana ilmantar da ku ƙa'idodi da shari'o'in musulunci wanda in kun bi su rayuwarku za ta yi daɗi Allah ta'ala ce wallahu bi kulli shay'in alim dan Allah madaukakin sarki shi dangane da dukan komai masani ne akwai sanar lokaci to abin da muke da Allah ka ba mu lada kuskure Allah gafarta mana subhanaka